ardi ba su da mallakar daidai da ƙwayar zarra a doron ƙasa ba su da mallakar komai sammai da ƙasai na Allah ne mutane da aljanu duka halittarsa ne amma waɗanda ake bauta ba Allah ba ba sa mallakar komai wa ma lahum fihi ma min shirki kuma Allah bai da wani abokin tarayya a cikin sammai da ƙasai ba wanda yake taya Allah gudanar da al'amuransa shi kadai ne abin bauta shi yake gudanar da duniya baki daya wa ma lahu minhum min zahir kuma ba shi da wani mai taimako daga cikin su to kaga Allah ya kore mallaka da iko da tarayya ga dukkan ababen da ake bauta saura me ya rage saura maganar ce domin galibi zaka samu masu bautar wani Allah daga cikin manufofin su shine waɗanda suke bauta wannan ranar lahira za su cece su kai su aljanna to sai Allah ya kore ce san yace wala tanfa'u shafa'atu indahu ceto ba zai amfani ba a gurin Allah ayar ba tana kore ceto ne kwata-kwata ba a ceton da ake nema a wajen wani Allah ba zai amfani ba illa liman azinala sai kawai ga wanda Allah ya masa izini babu wanda zai ceto a gurin Allah sai wanda Allah ya masa izini Allah ko baya izini a ceci wani sai mutumin da ya mutu da tauhidi baya shirka shine kadai Allah ke bada dama a cece shi kore a mallaka tarayya a cikin samai da ƙasai cewa shi kadai yake da mallakar komai kuma babu wanda ya yi tarayya da shi ko ya taimaka masa don gudanar da duniya sai ce wala tarkau shafa'a kudin da ceto baya amfani a gurin Allah illa liman asinala sai ga wanda Allah ya wa'idi al'amarin ceto al'amari ne da Allah shi yasa ya ce kullum lahi shafa'atu jami'a ka gaya musu ceto ga baki ɗaya na Allah to ceto baya amfani a wurin Allah illa liman abudala sai ga wanda Allah ya kai shi kadai ne zai ceto ranar kiyama kuma wanda za a ceton ma sai wanda Allah ya yarda a ceta wala yashfa'una illa liman irtaba ba za ma su yi ceton ba sai ga wanda Allah ya shi ne wanda ya rubuta gauri to shi ne nan malam sai kawo kan kafar aya hatta idza kursiya an qurubi har dai yayin da aka kuran yayi tsoro gaban zukatan maraiki eh hatta idza kursiya an qurubi har yuzila al-qadaru an qurubi malaika min al-ghashiya allati tusibu inda samar kalamin lahi min wahayi ila jibril har sai lokacin da aka kuranye su tsoro gabar zukatan mala'iku tsoron da ya same su da firgita yayin shauraron maganar Allah madaukakin sarki hadisin da zamu karanta ne bayanin aya qalu sai su ce ma'ana mala'iku sace sai ga masashi ma za ƙara rabbuku sai su tambayi sashi menene ubangiji ku ya fada menene ubangiji ku ya fada qalu al-haqqa sai ce ubangijin ya faɗi gaskiya wa huwa al-aliyyul kabir shi ne madaukaki mai ɗaukakar daraja mai madaukakiyar wato zati Allah ta'ala shi al-ali madaukaki al-kabir ko mai girma wanda babu wani abu mafi girma sama da shi tabaraka wa ta'ala wannan aya tana so su saba wa fi sahih hadisi ya mutum sahih muslim a bukhari ana bi wurin radiyallahu anhu daga abin da Allah ya kara masa yarda hadisi mai lamba ta dubu hudu da dari takwas qala yace idza qada Allahu amra bis samai idan Allah ya hukunta wani al'amari a cikin sama ma'ana yayi magana ai idza ta kallama bihi in yi magana da wahayi ya hukunta wani al'amari yayi magana game da wani umarni farabatul mala'ikatu bi ajlihatiha sai mala'iku فإنه وعده صوتي مكافأته خضعانا لقوله سبوة دندن لكي كما كان الله سبوة دندن لكي كما كان الله ولا يكون سلسلة صوتي مكافأته سبوة دندن لكي كما كان الله yayin da ido ku ya faɗa qalu sai su ce alhaqa ubangijinmu ya faɗi gaskiya wa huwa al-aliyyul kabir shine madaukaki mai girma to wannan magana da Allah ya ta wahayi ya gaya wa mala'iku fa yasmauha mustariqus sam sai aljanu shedanu masu satoji dama akwai mala'ikun da suke satowa maganar mala'iku daga sama wanda da aika aiko manzon sallama wannan abun bai yiwa amma da gabanin aiko suna haka su sato magana eh su yan su mogana din maganan Allah ne maganan da Allah ya gaya wa mala'iku sai su sato maganan daga wajen mala'iku su je mota ƙasa amma da turu manzo sallama wannan damar babu ita an tare saman ta ko ina an sa makarai an saka tsaro ba dama ai wannan sato magana din kamar yadda suke cewa a menene a suratul jin wa an wa an wa an menene wa an akwai wata aya da take magana وأنا لما سمعنا الهدى آمنا وأن منيني مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا آية لك نيما وأنا كنا نقعد منها suka ce kuma lalle mun kasance mukan zauna zaman dako a cikin sammai maqaidan da sami ko sukan zauna saboda jiyo sato wannan magana ta mala'iku to amma daga turo maki sallama sai zama na wannan damar babu ita ake jifansu da tauraro da sun yi wannan ɗorin ɗoriya za su ji wannan magana Allah sai ya jefe su da wani tauraro sai su kone to shine abin da wannan hadisi ke bayani fa yasmauha mustarqus sam sai aljani mai sato magana ya ji wannan magana ta mala'iku din wanda maganan Allah ne magana ce ta gaskiya sai ya sato wannan magana din wa mustarqus sam hakaza ba'dhum fawqa ba'd su ko wannan aljanu masu sato magana din haka suke su a kan sashi wasu kawo sufiyan bikafihi sufiyan ibn uyaina daga shi marwaita hadisin sai siffanta yadda mala'ikun ke ha'ai ce ɗanin ke ɗorin ɗoriya wani akan wani sai siffanta da hannayensa fahar rafa huma ya juya su wabada da bayyana asabihi ya rarraba tsakanin yatsunsa ya ce haka wani yana kan wani haka suke hawa fa yasmaul kalima sai su ji wata kalma guda ɗaya da shi kalmomin nan ta mala'iku wanda maganar Allah ne na wahayi fayyukiha ila man tahtahu wanda ya ji wani farko sai ya je ho maganar a na ƙasarsa sun mai rukiha al'akaru ila man tahtahu sannan ɗayan ma je ko maganar ga wanda yake ƙasarsa kaga ya zama wani communication ne ta ƙasa ko down down communication na sama ya faɗa wa na ƙasa na ƙasa na sama ya biya na ƙasa haka za a yi ta yi da wannan magana guda ɗaya da suka biyo ta mala'iku hatta yulqiha al-lisan as-sajid aw al-kahin har dai wannan magana ta gaskiya guda ɗayan da aka jiyo su jefo ta shi na ƙasan ya jefa ta a harcen as-sahil matsafi aw al-kahin ko kuma boka su jefo wannan magana ɗin as-sahil shine wanda yake mu'amala da sihiri tsafe-tsafe yawwa shi sihiri ibara ne na abin da sababinsa ke ɓuya amma tasirinsa yake bayyana to sai su jefo wannan maganan a harcen wani matsafi awul kahin ko kuma a harcen boka allazi ya ta'attal ikbar anil ka'inat fil mustaqbal wanda ke bada labarin abubuwan da za su faru a gaba shine boka ya ce lokaci kaza za a yi kaza to har su jefo maganan a harcen shi matsafi ko boka wanda wannan magana kalma ɗaya ta gaskiya kenan farubbama adarkahu shihabu qabla an yulqiha sau da yawa tauraro yakan riske shi shi wannan aljani na farkon kafin ya jeho magana a wanda yake kasarsa sau da yawa tauraro takan riske shi wannan tauraro da Allah ke jifan su wannan shedanu da ita wanda yace wa hibban min kulli shaytanin mari faman yastamil ala yajillahu shihaban rasada to wannan shihaban rasadan wani lokacin sai a jefi shi aljanin da ita yawwa sai ya kone kabla an miliha kafin ya jeho magana wa rubbama alqaha sau da yawa kuma yakan riga ya jeho maganan kabla an miliha kafin wannan tauraro mai konan ta same shi kaga idan ya riga da ya jeho magana sai tauraron ta kona shi maganan ta tafi shi kuma ya halaka to wannan maganar da ta tsira guda ɗaya ne za a yi ta jefo ta ƙasa har ta zo harshen boka ko matsafi kuma asali wahayi ne Allah ya gaya mala'iku sai suka jiyo daga daga wajen mala'iku suka jefo wannan magana fa yakzibu ma ha mi'ata kadhibatan to shi wannan bokan sai ya gauraya da ƙarya ƙarya ɗaiɗai har guda ɗari kaga an san matsala ko maganar ɗaya ce ta gaskiya amma sai ya gauraya da ƙarerai har guda ɗari fayin ƙalu sai ka ji mutane suna cewa alaisa kari ƙala na yau ma kaza wa kaza babo kan ya gaya mana kaza da kaza ba kuma gashi ya faru ai dama sun faɗa za a yi kuma gashi an yi haka yana faruwa boka ya dubansa ya ce to za a yi kaza wane ne zai ci gwamna wane shi zai ci ɗan majalisa wane kaza da kaza ko kuma na za a yi kaza za a yi damuna mai tsawo za a yi kaza bokan sai ya fada kuma hakan sai ya faru ta da cewa maganin ɗaya ce ta gaskiya amma ya gauraya ta da ƙarerai masu yawa fayusar da kubitul kalkalima allati su mi admina sama sai a gaskata shi saboda wannan kalmar da suka jiyo daga sama su shaidani ta wannan ruwayan hadisi na farko kenan ga ruwaya ta biyu duka dai akan wannan aya ne وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحى بالأمر إذا الله تعالى ينفي وحي دون الأمر والأمني تكلم بالوحي سي مغانا دوحي أخذت السماوات منه رجفة to sai sammai su girgiza saboda tsananin tsoro auƙala ko ko yace ra'ada tsananin wato tsawa ko menene ake cewa ya cida ko tsawa sai sammai su kama wannan tsawon shadida mai tsanani sammai su game da girgiza da firgita saboda jin maganan Allah kaufan min Allah azza wa saboda tsoron Allah mabuwayi madaukaki fai za sami a zalika ahlus samawati idan ma'abota sammai suka ji haka cewa sama ta ɗauki girgiza saboda maganan Allah sa'iqu sai su faɗi su suma gaba ɗaya duk mala'ikun da suke sammai sai sun faɗi sun suma saboda jin maganar Allah za su suma gaba ɗaya wa karo sujjadar kuma su faɗi suna masu sujjada lokacin da suka farfado fa yakunu awwala man yarfa'u ra'sahu jibril sai ya kasance farkon wanda zai fara dagowa kansa daga wannan sume wanda ta same su a dalilin jin maganar Allah shi ne mala'ika jibril shi zai fara farfadowa sai ya dago kayansa jiwa wannan magana ta Allah subhanahu wata'ala sama za ta ɗau girgiza mai tsanani duk waɗanda ke cikin sammai za su fara su suma mala'iku kenan wanda zai fara dagowa kansa shi ne mala'ika jibril to shi ne a nan a fayakun awwala man yarfa'u ra'sahu jibril sai kasance wanda zai fara dagowa kansa ya farfado daga wannan suman da ta same su shine malaika jibril fa yukallimuhu Allah min wahyi bima arada sai Allah ya magana da malaika jibril game da wahayinsa abin da ya nufi azartar sai ya gaya masa dama shine aminul wahyi shine mai kawo sako malaika jibril summa yamuru jibril alal malaika sannan mala'ika jibril ya rika wucewa a bisa mala'iku yana sakowa kullama marra bi sama'in duk lokacin da ya shuɗe ya wuce ta wata sama sa'alahu mala'ikatuha sai mala'ikun da suke wannan samar su tambaye shi ma za qala rabbuna ya jibril shin menene ubangijinmu ya faɗa ya jibril saboda su sun firgita sun so ba su ma ji mai Allah sakon da aka faɗa ba amma shi Allah zai gaya ma wahayi sai su rika tambaye sa ma za qala rabbuna ya jibril shin menene ubangijin mu ya faɗa ya jibril fa yaqulu jibril sai malaika jibril yace qala al-haq ubangijin mu ya faɗi gaskiya wa huwa al-aliyyul kabir shi ne madaukaki mai girma fa yaquluna kulluhum mithla ma qala jibril sai dukkan malaikun nan su faɗi irin abin da jibril ya faɗa cewa qala al-haq wa huwa al-aliyyul kabir fayantahi jibril bil wahyi ila haisu amarahu Allah azza wa jalla sai malaika jibril ya kai wahayi zuwa yanda Allah madaukakin sarki ya masa umarni to wannan ruwaya kenan haka ruwayan farko an yi bayanin shedanu suna dorin doriya su jiyo maganan mala'iku umarni da Allah ya azartar da wani abu a doron ƙasa na sama ya gaya wa na ƙasa na ƙasa ya gaya na ƙasa har maganan ta zo ƙasa wani lokaci kafin shi na can saman ya jefo maganar ƙasa tauraro an jefe shi da tauraro ya halaka wani lokaci kuma sai ya faɗi maganar kafin tauraro ya same shi idan suka zo da wannan magana ta gaskiya ɗayan suka gaya bokaye da matsafa sai su gauraya da ƙarerai guda ɗari sai a watsa su a duniya shi yasa wani sa'i boka zai faɗi magana kuma sai ta faru sai ga ana gaskata su saboda wannan gaskiya guda ɗayan da aka jiyo ta daga sama alhali makaryata ne masihirta ne ko makaryata ne ba abin gaskatawa ba ne ruwaya ta bi ta nuna mana ita kanta saman tana girgiza da jiyo maganar allah mala'iku suna faduwa su su mana jin maganar Allah ba wanda zai fara farfadowa shine mala'ika Jibril to kun ga wannan hadisai da wannan aya a takaice su dai mala'iku jundun min min jundillah rundunoni ne daga cikin rundunonin Allah su mala'iku wata runduna ce daga cikin rundunonin Allah wanda babu wanda ya san adadin su sai Allah kuma runduna ne halittu ne masu tsananin ƙarfi babu wanda ya kai su karfi kuma ba wanda ya san adadin su sai Allah wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa ba wanda ya san adadin rundunonin ubangiji ka sai shi Allah Allah ya halice su daga haske kuma halittar su tana da girma suna da fukafukai akwai masu guda biyu akwai masu uku uku har da masu guda hudu da ma abin da ke sama da haka suratu sabai ta yi bayani alhamdulillahi fatir samawati wal ardi ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajliha masna wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha to halitta mala'iku suna da mukafakai shi mala'ika baya bukatar helicopter ko wani jirgi kafin ya tashi sama iya da mukafakai akwai masu guda biyu akwai masu uku akwai masu hudu Allah ya ce yana karawa cikin halittarsa abin da ya ga dama shi yasa malaika jibril shi kadai yana da makafai guda nawa 600 shi kadai yana da makafai guda 600 kaga halittar tana da girma kuma wajen zaman mala'iku shine sama a sama suke amma sukan sako wasu suna sakowa da umarnin Allah zuwa doron ƙasa suna sakowa kuma halittu ne na gaibu ba maganinsu eh ba maganinsu amma suna sakowa hadisi ya nuna hatta lokacin sallah asuba mala'iku suna halartowa wannan sallah da muka yi da su muka yi a daidai lokacin da suke canza aiki suke karba karba wanda suka kwana da wanda za su karba aiki to suka hada sallah asuba ne shi yasa sallah asuba ta bambanta da sauran salloli Allah ya kira ta da suna a menene inna qur'anul fajr kana mashhuda ita asubahi mala'iku suna halartowa to da haka wannan halitta na mala'iku suna da tsananin ƙarfi to amma duk da wannan tsananin ƙarfi da mala'ika mala'ika guda ɗaya fa ya ishi duniyar nan gaba ɗaya in Allah ya bai mala'ika a samin ba maganar sai an iyo gayya an yi rindina ko mu yanzu a nan duniya idan za a yi patrol ko za a je a zartar da wani abu ai igwa za ka gani da motoci da jirage ko sai ga an tono rundunar da yawa bataliya za a je a yi wani aiki to shi Allah bai da bukatan haka mala'ika guda ɗaya ya yi sai zartar da asabin na Allah shi yasa lokacin da aka halakar da wannan alkariya ta annabi Lut ai mala'ika ne guda ɗaya ya tattaji garin tun daga ƙasa sai da ya ɗago garin har sama sannan ya juya shi ya kifar da wannan gari to suna da ƙaramin ƙarfi to amma du da ƙarfin mala'ika du da tsananin girmansa amma shi ba kowa ba ne idan an kwatanta da allah madaukakin sarki mu gane fikihun wannan babu du da wannan girman nasu suna ƙanƙan da kai ga umarnin allah kuma tsoro yana kama su tsoron allah madaukakin sarki har ma suna suma yayin da allah ya hukunta wani al'amari a sama sai sun suma ne in sun farfado sai suna tambaya ma za ƙala rabbuku to idan mala'ika shi karan kansa mai rauni ne a gaban Allah bai cancanci a bauta masa ba to ya kuma wanda yake ba mala'ika ba ba zai tunkuɗe wa kansa wani cuta ko ya amfani kansa ba kaga wannan a tauna tsakowa ne don aya ta ji tsoro ba na duk girman mutum in dai bawa ne komai girmansa komai karamarsa bai cancanta ɗauki haccin Allah a bashi ba na fata mun gane wannan kowane ne mutum ne aljani ne mala'ika ne to shi ma bawa ne a gaban Allah bai cancanci a ɗauki wani hakki na rububiya a bashi ba shi ne babban darasin da za mu gane a wannan duk da girman mala'iku amma suna faɗuwa suna suma saboda jin maganar Allah da haka lalle ne mu ji tsoron Allah al'amarin bauta na Allah ne shi ɗaya ba a ɗaukan wani nau'i na ibada a jingina ga wurin Allah kowane ne shi don ba abin da zai iya tunkuɗe maka a lahira a nan duniya ma ba zai ma komai ba balle kuma a je gaban Allah shi ma bai san matsayinsa ba in an je kiyama shi sa dukkan bayan Allah na gari za ka samu ba sa cika baki ba sa bariya game da lamarin Allah amma dole za ka je na ba ka garanti ai ba matsala ka zo ka yi kaza ranar kiyama za a kai ka aljanna ko za a yafe maka wallahi wannan tun daga duniya ka gane ba mutumin kirki ba ne duk mutumin da zai nuna maka cewa ka zo ka bi shi kawai ko ka bi wani tabarkinsa zai maka amfani a lahira to ka sani tun daga nan duniya ka halaka don mala'ika ma bai isa komai ba a gudun Allah sai abin da Allah ya zartar ba wani annabi shi annabawan Allah da yake ba da garanti cewa ko a danginsa ko ‘yan uwansa ku yi abin da kuke so ai tun da kuna da ni a kiyama ba ku da matsala ko akwai babu mun karanta wancan makon manzo Allah da ya tara danginsa ya musu wa'azi ya ce kowa ya fanshi kansa ya bi Allah ya yi tauhidi ya bauta ma Allah a ran kiyama in ba ku bi Allah ba ba zan wadatar muku komai a gurin Allah ba sai da ya gaya musu dalla dalla har na na Fatima sai da ya gaya mata salini ma shi ta min mali ki tambaye ni duk abin da yake so a zuciyata zan baki amma la uguni anki min Allah shay'a ba zan wadatar miki da komai a wajen Allah ba in baki imani ba to da ka lamarin al'amarin Allah al'amari ne mai girma wajibi ne muna ganin girman Allah mu bauta masa shi kadai fihi masail al'ula tafsirul aya to shi wannan babu akwai matsaloli ta farko tafsirin wannan aya ta suratul saba hatta idza fuziya an qulubihim qalu ma za qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-aliyyul kabir mun ji bayanin wannan aya yanda mala'iku ke suma ce ainihin razana da jin umarnin Allah ko al'amarin Allah a saniya ta bi mafi hamina da hujja mun fahimci abin da ke ci wannan aya na hujja ala ibtali shirk a bisa bata shirka cewa shirka barna ne khususan ma ta'allaka ala salihi musamman al'amarin shirka wanda ya rataya da salihan bayi ka san babbar fitinan da ke faruwa a duniya kenan a san wasu mutane salihai sai a ɗamfara da su a dogara da su ana ganin cewa idan an rike su an bi su za a samu tsira to wannan aya tana ɓata wannan al'amarin ba wanda za ka tsira idan ka bi shi sau da ƙafa shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka bauta ma Allah kuma ka bi sunnar ma'aiki shi ne tsirarka amma bin wani mutum shi kaɗai musamman a kayan wata hanya ta ɓarna wallahi mutum ba zai tsira ba kiyama in har mala'ika ba shi da ikon komai cikin lamarin Allah to yana ga wani mutum kuma daban mala'iku ba ba sa ci ba sa sha ba sa sabo to duk wanda za ka riƙe a nan kuma salihin bawa duk nagartarsa sai ka samu yana zaba ma Allah to da haka dole mu kiyaye wahiyar ayatin lati qila innaha taqta'u uruqa shajarati shirki min alqalb ita ce ayar da aka ce tana tana tumbucewa tana sassarewa jijiyoyin shirka daga cikin zuciya ita wannan aya tana cirewa ko ta yayyanke jijiyoyin shirka daga cikin zuciya tunda an gaya ma mala'ika ma bai isa komai ba a lamarin Allah to ina ga wani kuma kaga baka ce hadda wani ma ba magana ai in dai mala'ika bai da wani rabo na rububiyya to ina ga wani waliyi ko shehi ko malami ko annabi babu wanda isa Allah kadai ake bauta الثالثة أكو تفسير قوله ما qalu al-haqq wa huwa al-aliyyul kabir mun ji ma'anan fadin su fadin Allah ta'ala game da su mala'iku ce cewa ubangiji ya faɗi gaskiya shine madaukaki mai girma arabiya ta hudu sababu su'alim an zalim mun fanci dalilin tambayar su game da haka su sun fada sun suma ba san me yake gudana ba idan sun farfado ne za su yi wannan tambaya alkamisa ta biyar anna jibrila yujibuhum ba'da zalika mun fahimta cewa mala'ika jibrilu shine zai amsa wa sauran mala'iku bayan wannan su ma sun farfado shi zai amsa musu qala kaza wa kaza sai ya ce ubangijin ya faɗi kaza da kaza sai ya faɗi sako da Allah ya faɗa na wahayi wanda za a zartar shi zai gaya musu shi kadai ne Allah ba shi karfin ikon jin wannan maganar Allah to shi dai ga sauran mala'iku ne as-sadisa mas'ala ta shida dhikru awwala man yarfa'u ra'sahu jibril mun ji ambatan cewa wanda zai fara dagowa kansa ya farfado daga wannan suma da firgita da ta samu mala'iku shine mala'ika jibril as-sabi'a ta bakwai annahu yaqulu lahis samawati kullihim shine zai fada ma dukkan mu abota sammai gaba ɗayan su li'annahum yas'aluna domin suna tambayarsa sai ya gaya musu ma za qala rabbuna ya jibril qala qala alhaq ubangijin ya faɗi gaskiya asamina ta takwas anna al-ghashiya ya ummu ahla samawati kullihi cewa wannan sumar za ta game dukkanin mala'iku da suke sammai gaba ɗaya kowane mala'ika sai ya faɗi ya suma saboda jin maganar Allah kowane mala'ika sai ya suma saboda jin maganar Allah dukkan su gaba ɗaya za su so mai gaba ɗaya asabi'a ta bakwai a asamina matsala ta takwas attasi'a matsala ta tara irtijafu samawati bi kalamillah girgiza mai tsanani da za ta samu sammai saboda maganar Allah magana Allah ba abin wasa ba ne sammai gaba ɗaya sai sun kama girgiza mai tsanani saboda jin maganan Allah amma wani haka kawai sai ya ce Allah ne ya faɗa masa ko yanko ƙarya ya ce Allah ne ya faɗa haka wani akwai rashin tsoron Allah ka ƙirƙiri magana ka jingina ma Allah ka ce Allah ne ya ce to magana Allah ta wuce wasa ba mu ji annabi Musa alaihi salam shi ma da ya nemi ya ga Allah har bai samu damar gani ubangiji ba da wani haske na zati ya tajalli akan wani dutse sai dutsen ya rugurguje fakarra musa sa'ika annabi musa ya bada su ba ka ji annabin allah ba ta haka al'amarin allah ya wuce wasa al'ashira ta goma anna jibril huwa alladhi yantahi bil wahyi ila haythu amarahu allah mun fahimta cewa mala'ika jibrilu shine yake kaiwa wahayi zuwa yadda allah ya masa umarni shi yake cikewa ya kai wannan wahayin maganan Allah zuwa ga wanda Allah ya umarni shi ne wa wani manzo daga cikin manzannin Allah su kadai ake wahayi in ban da annabi ko manzo ba wanda ake masa wahayi a gaya masa ko kai ɗaya daga wajen Allah ta wasu dan jibrilu sai wa sai manzo illa man tadabir rasulin kenan da haka duk wanda zai buɗi baki ya ce an masa wahayi an gaya masa wani salati ko wani zikiri an mar wahayi to nan mai matsayinsa za a gaskata shi wallah ba za a gaskata shi ba daga daga wafatin manzo sallama wahayi ya kare duk wanda ya loce an masa wahayi kuma bayan nan to ya zama shirgegen makareci kuma ya kafirce ma ayan Allah shi yasa Allah ya faɗa cewa man adlamu mimman mimman iftara ala allahi kadiba أو قال أوهي إلي إليه ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ba wanda ya fi zalunci fiye da wannan har ma ce an masa wahayi alhali ba ya masa wahayi komai ba da haka ka ce wai an maka wahayi ma wannan kalma tana kafurta mutum wahayi ana yin sa ne ga annabi ko manzo daga cikin manzannin Allah kawai in ban da su ba wani connection ko communication tsakanin Allah da wani bawa kai tsaye ta hanyar turo masa sako kai hatta ta hanyar mafarki ma da ake cewa an yi mafarki kaza an yi kaza an faɗi kaza wannan ma babu shi annabi ne kawai Allah ke masa ilhama a cikin bacci sai sauke mar wani sako wannan ma salo ne na wahayi ta ka ba da za zaka zo ka ce an gaya ma wani abu mafarki bari ka gaya jama'a su ma su rika yi babu sahabun nan da ya mafarkin kiran sallah ibn abi zaid ibn abdurrabbi ai shi ma sai da manzon Allah ya sa hatibi a wannan sakon ko yace inna hadha law ya haqqun wannan wahayin gaskiya ne wannan mafarkin gaskiya ne sannan aka isar da shi ta haka ba za ka fake da wannan ka ce to ai sahabi ma yayi mafarki ya faɗa kuma an yi aiki da shi da haka ba a wahayi ga kowa sai ga annabi ko manzo asaniya ashara ta goma sha biyu sifatu rukubi ba'dihim ba'dhum ba'da siffar yanda shedanu sashin suke hawa kan sashi wani akan wani haka suke hawa har su je zuwa kusa da sama ta daya asalisa ashara ta goma sha uku irsalis shihab mun fahimci yadda ake jifan su da tauraro الشهاب سورة توراري الرابع عشر تقوم شهر أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها mun fahimta cewa wani lokacin taurara yakan riski shi wannan shedanin kafin ya jefo magana wa taratan yulqiha fi udni walihi min al-ins wani lokaci kuma yakan yi nasara har ya jefo magana a kunnan wani majibincin sa daga cikin mutane shine as-sahir aw al-kahin matsafi ko boka magana hatta zo kunnansa kabla an yudai kawo kafin wannan tauraro riske shi alkami sa ashirar ta goma sha biyar kaunar kayi ne saddaku ba akal ahyar kasancewa boka a wasu lokutan ana gaskata shi akwai maganar da ta gaskiyan ne da suka jiyo tun daga wajen mala'iku aka iso da ita har ƙasa sai a gaskata shi da wannan magana din ta da cewa yana gauraya ta da ƙarere har guda ɗari a sadisa ashirar ta goma sha shida kaunahu ya zibu ma'aha mi'ata kadiba yana hadawa da wannan gaskiyan sai ya gauraya ta da ƙarya ɗari asabi ashar ta goma sha bakwai annahu lam yusaddaq kadibuhu illa bi tilkal kalima allati sumi'at min sama ba gaskata ƙaryarsa ba sai da wannan kalma guda ɗaya ta gaskiyan da aka jo daga sama asabi na ashar ta goma sha takwas qabulun qabulun nufusi lil batil qabulun nufusi bil batil mun fahimci yadda rayukan mutane suke da saurin karɓar ƙarya yanzu ne labari na ƙarya mara tushe sai a yaɗa shi sai ka ya shiga zukatan mutane kuma ya zauna har yanzu kuma haka ne magana ba ta da tushe sai ka ji ta bazu kuma an karɓe ta to haka ɗabi'an ɗan adam take kai fa ya ta'allaqo na biwahidatin kai mamaki yadda za su ta'allaka da kalma ɗaya ta gaskiya wala atabiru da bimi'a ba sa la'akari da ɗarin nan in har maganganun bokan an san ɗaya gaskiya to sau da yawa kuma za ka samu ƙarere suke ƙaryar ita ne tafiya amma sai ka ji ana gaskata su saboda wannan magana guda ɗaya ta gaskiya da ka shi ran ɗan adam yana da saurin karɓar magana mara tushe ai ta yaɗa ta ka ji magana kamar gaskiya ko ba gaskiya ba ne a tasi ashirin ta goma sha tara kaunuhu ya talaka babu min babin kasancewansu suna karban maganar sashensu daga sashi eh tilkal kalima wa yahfazunaha wannan kalmar su kiyaye ta wa yastadilluna biha suna kafa hujja da ita al-ishirun ta 20 isbatu sifat ithbatu sifati khilafan khilafan lil ash'ariyya al-mu'attila a wannan babi mun fahimci tabbatar da sifofi ga Allah madaukakin sarki sabanin asha'irawa masu korewa sifofin Allah wannan babi ya tabbatar mana da siffan Allah yana da siffa ta magana tunda an ce idza takallama bil wahyi in yi magana da wahayi ashe Allah yana magana to amma su sai suke korewa ko su karkata ma'anan ko su kamanta alhali shi Allah laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir to da haka shi tauhidi na jarumin asma wa sifat ana tabbatar ma Allah dukkan wani suna da ya tabbatar wa kansa ko dukkan wani sifa da ya tabbatar wa kansa ta nassin qur'ani ko hadisi ingantacce alhadiya wal 20 ta 21 anna tilkar wajafa wal kashiya khawfun min Allah azza wa jalla cewa wannan tsananin tsoro da firgita da ke samun mala'iku da kuma sammai da su ma da mala'iku suke yi ba komai bane domin tsoron Allah ne tsananin tsoron Allah yakan sa mala'iku su suma su firgita haka sama ta kama kirgiza saboda tsoron Allah asaniya wa 20 ta 22 annahum yakiruna lillahi sujjada cewa suna faduwa suna yin sujada domin girmama Allah to wannan babu da ta kaice yana nuna mana hatta mala'iku duk da girman halittarsu duk da matsayinsu ba su cancanci wani rabo na rububiyya ba Allah ɗaya ake rota tun da ku haka ne ashe wannan ba mala'ika ba fil babi aula ba a ɗaukar hakkin Allah a bai wani ko mai girmansa neman taimako ne neman agaji ne neman biyan bukata ne neman yayi damuwa ba a kai ma kowa sai Allah duk girmansa kuwa a nan satin can mun ambata wanda suka je kabarin wani mutum a ƙasar nan suna gaya mai matsalolin Najeriya mun faɗa ranar ku suna man fetur ya yi tsada shehu ziyara ta gagara shehu a taimake mu wai suna gaya ma matsalolin Najeriya ba san shi tasa matsalar da yake cewa ba mutumin da yake kamari a kwanciya za ka je kana gaya wa damuwa ai wannan abin da suke shine babbar matsalar Najeriya wallahi ko ba ko wanda ya bita duk wannan tsadar man ba lantarki wallahi bai kai shirka ba gara ka mutu ba lantarki mai yayi ta tsadar sa kana da tauhidi ka mutu da imani akan a ce mai ya wadata wuta ta wadata ana tawalwala amma ana shirka ko ba haka bane yanzu wani mara tunani sai yana kwatanta irin kasashen mu nan na musulmai da kasashen turai ai kun ce zunubi ne yake janyo azabar Allah da tsanani ga turawa nan suna ta sabo suna kaza yanzu wani akwai hankali anan ai babu hankali anan ko kai da kace da imanin kace musulmin kai ake jarrabawa saboda ka dawo kan hanya kuma shi Allah in yana son bawa ne sai ya mar jarrabawa to amma su dama Allah ya sallama su rabansu na lahiran Allah ya ba su anan suke cinyewa kai kuma so ake yi ka dawo tetayinka ka mutu da imani da ka ba hankali mutumin da zai na kwatanta rayuwar kafirai da tamu rayuwar tun da muka ce mun yi imani to fa Allah zai mana jarabawa da haka mu jure wannan jarabawan mu zauna akan tauhidi mai tabin Allah shi ne wani alheri akan a ce duniya ta samu ai tawarwala kuma a koma saban Allah a je a mutu a samu makoma mummuna ai duniyar ba gurin zama ba ne ba kwana nawa za a yi shekara nawa za a yi komin daren dadewa ne za ta kare kuma za mu je gaban Allah kuma za a hisabi shi yasa yana daga cikin samarat amfanin imani da kiyama ko da ana zaluntar ka ko ana tauye maka hacci komai tsananin rayuwa in ka tuna akwai mutuwa akwai hisabi sai hankalin kai kwanta ko ba ka bane inda ba mutuwa ce haka za a ɗore a duniya to da ba za a taɓa samun nutsuwa amma tun da akwai mutuwa kuma akwai hisabi to kai ka yi ƙoƙari ka tsaya kan addini kar ka zo ka yi bi babu me bi babu mutum ya zanna yana ta zage shugabanni yana ta tsine musu albarka kai baka tsaya kayi abin da yake kanka ba kana zagin wayansu to kaga nan za a san matsala saboda shi Allah mai adalci ne idan ka zanna ka tsine wa gwamna ka zage shi kamar sharri shi kuma ya tauye maka haƙƙi an je gaban Allah akwai hisabi ba akwai hisabi da aka mu daina zama majalisa muna tsine wa shugabanni wallahi mu kiyaye ba a haka sai ka je gaban Allah ka yi gibarsa ka mai sharri ka zage shi shi kuma ya ci kuɗinka sai a zo a yi kakara ƙarshe ciko ya biyo ka ka zo ka yi babu da aka haƙurin nan da manzan Allah ya ce ko da zamani ya zo ana tauye haƙƙi ku yi haƙuri ku sauke haƙƙin da yake kanku ku nemi naku gurin Allah to shi ne abin da ya dace da ba hayaniya ba zanga-zanga ba jefe-jefe ba ƙone-ƙone wani ya ce wai mayan arewa ba mu da zuciya mu malalata ne da kudu ne yanzu aka yi sati ba lantarki da ta birkice to me amfanin birkicewa me amfanin birkicewa ina an gwada zanga-zangar an gani tun da aka yi ta har yau abubuwan ƙara lalacewa suke ko ba abin da malama ba ji hankalinmu ba kar a yi bore kar a yi kaza kar a yi to me haifar mana kaga shi dai bin Allah rikewa addini da haƙuri shine mafita a wannan rayuwa Allah ya datar da mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya ku tuntuno muna roƙon Allah ya kawo mana sauki Allah ya ji kan magabatan mu anan za mu takaita اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها وأجرنا من كذب الدنيا عذاب الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من كذب الدنيا عذاب الآخرة اللهم اكفنا بهلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بهلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نعوذ بك من الهم والهزم ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال وأكد الحمد لله رب العالمين